نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jiburis ɗeba lingi a wannan lokaci na bayan sallar magriba zuwa sallar isha'i a yau laraba 25 ga watan juma'a da kula hijira na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin karatu da muke gudanarwa a duk rana irin ta yau a kuma duk lokaci irin wannan a cikin littafinmu mai suna talafinsu صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر ربما لي الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني muna roƙon ubangiji ta'ala wannan aiki da malam yayi Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka. Mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai da muka karanta muka fahimta. Allah ya sa karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. A darasinmu da ya wuce shi ne darasi na tara daidai a cikin wannan littafi. yau kuma insha Allah zai zama darasi na goma da taimakon Allah kuma in ban manta ba muna gabar da mara yake mana magana akan al-iftirashu wal iqra'u bayna sajdatayn ina ganin ne ko kuma mun tsaya gaba ta ɗari ko lamba ta ɗari da goma sha bakwai a nan gobe da malami insha Allah ta'ala za mu tashi a kan asajidatu thaniya mun gama da sujada ta farko haka ne ko jayyid malam yace asajidatu athaniya asajidatu thaniya sajada athaniya sujada ta biyu sujada ta biyu gaba ko lamba ta 118 malam yace thumma yukabbiru wujuban sannan kuma sai mai sallah ya yi kambara a matsayin mai wajibi kuma yi kaddiru wujuban sannan kuma sai ya kambara a matsayin wajibi wace gaba ce mun gama gabar da mutum ya yi sujada ta farko ya dawo ya zauna tsakanin sujada guda biyu to yana wannan zaman kuma yukabbiru sannan sai ya kabbara wujuban a matsayin wajibi muna tare gaba ta dari ko lamba ta dari da sha tara malaji wa yau faru yadaihi ma'a hada takbiri ahyana kuma yana daga hannayensa wa yau faru yadaihi kuma yana daga hannayensa a yaushe ma'a hada takbir tare da wannan kafara da ba ce na yin kafara ba zai majini ba ko lokacin da zai sai daga hannayensa ahyanan wani lokaci ahyanan wani lokaci Allah ya samu na tare wani lokaci idan zai tafi sujada ta biyu bayan ya yi sujada ya dauko ya zauna din nan to yakan daga hannunsa tare da kabbarar da zai yi wani lokaci mala yace a gaba ta ɗari da ashirin daidai wa yasjudu wa yasjudu sajadatan thaniya kuma sai ya yi sujada ta biyu wa hiya ruknun aido ita ma har ila yau kuma rukuni ce sujada ta zama ta biyu mun ji wajibi mun ji rukuni tun a farko shi yasa ya ba mu kumulan saboda a ciki zai dinga ambata rukuni ko kuma wajibi to wa yasjudu sajdata thaniya kuma zai yi sujada ta biyu wa hiya ruknun aido ita ma kuma har ila yau rukuni ce gaba ta 121 mana ya ce wa yau na fiha kuma zai aikata a cikinta a cikin wa sujada da me zai aikata ma sana'a fil ula irin abin da ya aikata a daban ma sana'a fil ula irin abin da ya aikata a daban me ya aikata a daban na'am duk abin da ya aikata a ciki zai aikata a cikin sujada ta biyu ya ne da kafafuwarsa lokacin da yake sujada an faɗa da mana ta sama haka ne an kwatanta da zai sa kafafuwarsa zai kafe su ko sannan kuma in ya tada su kalli na alkibla sannan kuma ya halatta lokacin da yake cikin wannan sujada zai faɗi a wani kuma mene subhana rabbiyal ba ma ma ku Oke, oke, subhana rabbil alamin ce sau da yi uku da na oke sau kuma ko fiye da haka haka ne jayi zai yi wannan to yadda ya taba kuma da yace wa yasna'u fiha in ka so nan gurin ka ce wa yasna'u kuma zai aikata ma sana'a fil ula irin abin da ya aikata a ta farkon a ina zai aikata fiha a cikin sujada ta biyu muna tare gaba malam sai ce mana karshen wannan bayani ke ba sujada ta biyu ta samu ba sai me kuma zama ya sujada ya yi salama a ciki me zai faru za a dago sai malam ce to gaba ta gaba jilsatul istirahati وجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة شيل الزمن ده ابن حفصة ممكن يجي زمن هوتو زمن هوتو wanda ya fahimci suna ce jilsatu sunna zama na min na sunna malamai ne suka sa mishi suna jilsatul istiraha Allah ya samu na kai su ne sahabban manzon Allah sun rawaito manzon Allah yana wannan zaman sai malamai suka sa mishi suna sunan me Allah ya sa muna tare na fata jalsatul istiraha an jinsa an jalsa duk da bashi da dai ko jinsa ainihin jinsa kalmar daga jalsa ya su an jinsa da jinsa zama zaman hutu jalsatul istiraha zaman hutu da yake ne gaba ta ɗari da ashirin da nawa da biyu مالك فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية إذا يدعو كان سجد السجدة تبيو السجدة دنا تبيو تبيو وأراد النهوض كما يميل يميل tashi annuku yunkurowa ko tashi muna da rabuwa da yin rubin yunkurowa zuwa ina ila wakati thaniya zuwa raka'atin biyu kabbara sai ya yi kabbara a babu mai wujuban wajib haka na kaktona فإذا وقع رأسه إذن يدعو كنسا يدعو إلى ينا علم العلي يدعو كنسا يتي من السجدة الثانية لك سجدة تبين لي أو كنسا الذي ما يجي وأراد الركوع يدعو بيكما ينكرها تاشي إلى الركعة الثانية ذو ركعة تبين كبر سيدي كبر وجوبا أمثيل wajibi gaba ta ɗari da ashirin da kuma ne cewa ya faru ya daini a ahyana wani lokacin kuma yana daga hannayensa da ya tsago daga sujjadar yana daga hannayensa muna tare yana ɗagowa ga shi yana ɗagowa da kabbaran kuma yana daga hannayensa gaba ta ɗari da talatin da hudu mana cewa ya stawi kuma yakan daidaita istawa yastawi alistiwa ba daidaituwa ba qabla an yanhawa kafin ya yunkura qabla an yanhawa kafin ya yunkura ko kafin ya tashi ko sanda kai yayi kafin ya tashi zuwa ina ya miƙe sai ba yakan daidaita a wani hali qa'idan a zaune qa'idan a zaune ala rijlihi yusra akan kafarsa ta hagu ala rijlihi yusra akan kafarsa ta hagu gurin da ya fito kuwa mu'tadilan kuma yana daidaituwa yana mai halin daidaituwa da ya zauna da zama da ya shafshaf a guje-guje yana mai daidaituwa hatta ya ruji'a kullu min ila mawdu'ihi har kowane kashi ya dawo zuwa wurinsa lokacin wannan yana nisawa zuwa da ya samu nutsuwa lokacin da ya zo zauna ba yana zama ne da yake ba hatta ya wuce a kullu amin ila nazarihi har kowane kashi ya dawo wurinsa bi ma'ana ya samu nutsuwa lokacin da ka daga hannun da kai kaza ai ka so ka suna motsa lokacin da ya zauna za su dawo su daidaita nutsuwa ake ne wurin da ya fito zaman ya fito mun gano zama ba mu gano shi an gano wanda zaman a ina ake yin sa ba a gano ba labaran wani ta su mara yare ya bace musu wani na yi dokotanci ko dai ba shi a sake yanzu wasu a cikin yara duk sun bari ya kuma shi
na zama sun fara waye ba.
Dan Allah muna tare. Ya yi sujada da farko ita muka yi wancan sati. Yanzu sujada da farko muka yi. Za mu kwatanta ta. Kun san me yasa? A ina muka ganta? A ina muka ganta ne? Kada a nisa. Daily course. Biology. Chemistry. sai ba sallama sallallahu alaihi wasallam ba ta ba ni sallallahu alaihi wasallam Bila kau nak istirahat Imam Bukhari dan gaske a lokacin da mutum yake ce sabon addini sabon addini sabon addini lokacin da ya ya fito mana fili ya nuna ba ba sabon addini ba haka annabi to da ba kuma da kai sunan annabi sai ga nan haka cikin nan sai ba san da ba a kuma me ba sai dai in a cikin masoya annabin kake in a cikin masoya annabin kake in a cikin wasu yaran da kuka ke girka abin da kai sai ka zama abin sha'awa abin burgewa abin kai koyi da kai amma dai in kana cikin mutanen da ba annabi ba ne a gabansu ko kuma annabi ne a gabansu amma bisa jahilci ba da karatu ba to la ka da zama da daban a cikin su kalma abin da su haka ya da ko sai da makalan الله أكبر الله أكبر Allah ya yarda Amin.
amin الله أكبر الله
Na'am.
Allah da ya karba wani ya kuma sallah a nan a nan yi muke ba wajen da ne gashi muna so da haka ne Na'am.
mala ya ce halin da yake cikin ina ne sujada ba dama mun ce hannayen ake musu warwarewa za su kalli na kuma a haɗa ko suna hakan muna tare lokacin yake sannan kuma zai ɗago lokacin da yake ɗagowa zai ɗago da kamba sun ɓarfe kamba ko jubar ko kenan na ɗago haka Allahu Akbar na ɗago da kamba sai ce wani lokacin zai ɗaga Hannu.
kenan wani lokacin misali Allahu akbar ba da rabu wani lokacin ba Allahu akbar mun bai tabuwa kada ka wani bai da maka ce da za a ce ya wani lokaci wani lokaci to lokacin da ya tashi rabuwan kuma a raka'a ta biyu wannan raka'a da farko ba zai koma ba to raka'a ta biyu da ya tashi rabuwa sai ya ce إذا أراد الوضوء يجب استوى قاعدا يكن أزوري يستوي قاعدا يكن ديتا أزوري أكل كبس حيلا على نجد صادقا كبس له كبس حيلا قبل ماذا أن يلقى كابل يمين كابل Ya miƙe.
ليزولا لا يسجل النبي الله أكبر إلى الله أكبر haka yake Ah.
wallahi ba haka yake ba Allah Mm.
kuma ba shi bane sabon wanda ka saba a kansa yau da kullum din shine sabo ba san kuna da ba shi wannan da za ka zauna din shine na annabi saboda annabi ya girma kakan kakan kakan nuna mai haka ne ba wanda da aka sai ya san annabi ba mu kalli wurin nan ana nemo wutar da hankulan mutane a babin son zuciya za a ce sabon addini ne kaza sabon addini ne kaza amma ba kuma yake haifarwa ba sai yin rashin kara Allah ya sabon addini yake so kan haka ne kuma ya kara Amin.
in ne kuma ka koyar da zai abin da ne Insha Allah.
ɗin gano abin da aka samu shekara shekarun kakan sa ɗari da talatin da ya wuce to ai wannan na annabi shekara dubu ne da ya kai ba haka bane ba kakan ɗari da ya kai shi ne tsoho ko shekara dubu Allah ya mutar da mu Amin.
na yanzu mun gama da wannan zaman sai malam ya ce mana mai gaba ta gaba na gaba da nan sai Allah bayan kuma ya yi wannan zaman kafin ya miƙe so sai magana ta baka a jibiyu malaci a gaba ta ɗari da ashirin da biyar kun bayanin hau sannan sai ya taso ko sannan ya yi ko ya yi mai daga wannan zama da yake nan. ba ya zauna ba har kuma da shi ya koma wurin sa bayan su sannan sai ya miƙe ko ya taso ya yi kuro mu'tamidan ala al-ardi yana mai dogaro akan ƙasa mu'tamidan ala madha ala al-ardi yana mai dogaro akan ƙasa bi yadayhi maqbudatayn da hannayensa bi yadayhi da hannayensa al-maqbudatayn min kullun min kullun damkakkun nan ba ta alƙawarku kamar da ya damke ba to damkakku wannan ana nasa damkakku kamar ya damkakku hannayensa lokacin da zai miƙo ya duba a ƙasa da hannayensa guda biyu amma almakaku da ta yi damkakku ga shi ne haka gida ne ne na kan gidan kewa muna tare da ya haka zai miƙo sai ya haka ya damke shi ko ba dai kuwa ne mafi ne
Ya yan jaye-jaye.
Tare idan dai haka ne na ɗarkewa ne daɗewa ne amma dai yana da annabi a irin nan yana da annabi kamar da ya zo.
wanda da aka yanke su sai ya ce mana al-maqbudu aini kama ya qabiru ma kamar yadda yake damke su wa al-ajil al-ajil shi kama ya qabiru ma al-ajil kamar yadda mai dawo kulli yake damke su mai dawo abu ya dawo kashi baya ba ne a dambe shi kamu gari ka ce to nama da shi ina gare ku gari wasa kamar da mai nama gari mai nama kulli yake garta hannayensa yaya haka take yi ko yaya ya ke garta kulli ne haka ne haka kulli ne dan Allah ku yadda ake fitar mana da komai gaba da annabi ya yi ba da sawai da ku bai bai irin ta annabi masu karanta ba sai kawo suna yace zai yi haka ila waqatin thaniya suwa raka'a ta biyu wa hiya rukun kuma hakan ma rukuni wa hiya rukun Allah ya sa mu da tare Wurin na yau. Na. kuma haka ne ai wancan karbin kwatanta masu kasuwa da haka masu kai bai yi haka ko bai da duk ba irin na annabi bane irin na al'ada ne da gargajiya haka ne da ke je eh da ke je da ni ma ba yake ma ba ya ake yi haka ke babara ina da dole ne ni mai babar kulli haka da kare tana yi da kullum eh akwai da kuma gari ko na wanda ya bude su dole ya taɓa yin da makin na ko wani wani bayi na tuma wannan kwakwal yadda kake dunkula nan haka za ka hararo shi ba gashi haka kake ba kana dunkulewa amma ya fi tuma ga ake kula shi yadda adabi yake amma batun mutum ya haɗa da littafa da kan kuke ko tuka ku yi ne eh Allah ba ya jarrabawa da cutar ko cuta eh ba ne ke ga haka ai ya yi kake ba haka bane ba eh wani ma zai iya samun condition da zai yi da haka saboda cutar da yake ba ma da ita eh na ce wasu na yin haka na ce yi in Allah ya ma jarraba da cutar kuturta sai ka yi haka kai haka in kai gaye ne dan iska ne ba musuluncin kake yi ba haka ne wadda cuka hannu ai akwai masu yawo da ko ya yi wanka ne ya yi mata kayan sanda wani ne wani da ya sayi kayan ba ya ba da dukiya to a gaban to ya zama sallaci ya ta kuma kasa ne kare abin nan haka ya wuce da gaggi yana dunkula hannunsa ne yana mai dubarwa a ina a ƙasa lokacin da ne zai tashi ila wanda a tsari lokacin da ne miƙe zuwa barka a cikin Allah ya Allah ya ba mu yin wannan rabawa. Mare ya ce gaba ta dari da nawa ashirin da shida ko wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula kuma zai aikata irin abin da ya aikata a ta farkon a cikinta. a cikin a cikinta a wata adabin kenan ba sai ya ce gaba ta ashari da ashirin da bakwai illa annahu sai dai shi mai sallah la ya ƙoƙo du'a al-istiftahi ba zai karanta du'a al-istiftahi ba kada a da farka da farko ya zo na addu'a buɗe sallah ce Allahumma ba'id baini to a wannan raka annabin da ya taso ba ba zai ce kuma yanzu tunda ya taso ya miƙe ita ma ba zai ƙara maimaita ba yanzu ma buɗewa da ne wace haifuwar buɗewa ce yanzu ba ai an wuce matakin buɗewa ana cikin sallah ne ya ce gaba ta ɗari da ashirin da takwas wa yadda akuha kuma zai sanya ita a tafiyun nan da ya miƙe ya tsaya ta a cikin da ke na ko zai sanya ta aƙusawa da bugajarta minan minan waƙaƙin ula a maimakon raka'a ta farko. Kai na misali harka ta farkon ya yi sura guda kenan ko shafi guda a ta biyu sai kamar ne rabi. In a ta farkon ya yi kamar aya goma a ta biyu sai kamar nawa kamar biyar ko shida haka dai kasa ta zama ta fi wancan ko shida ko shida ko bakwai ko bakwai ma ya kasa ne shida kasa ne biyar kasa ne misali Allah ya dajar da mu malam bayan haka yana tsaye ana an gama ka adana ta biyu kenan ko sai mai rage aljulusu litashahudi zama domin yin tafiya zama domin tafiya gaba ta ɗari da ashirin da tara malaki fa'iza farako minan raka'atin tsaniyati idan ya gama raka'a ta biyu qa'ada litashahudi yakan zauna domin yin tafiya qa'ada limana litashahud yakan zauna domin yin tahiya yaushe فإذا فرغ من الركعة الثانية إذا يجب ركعة تبين وعاد للتشهد يكن زولا دومين هي إذا يجب مني وهو واجب yin hakan kuma wajibi ne shi wannan zaman wajibi ne domin ta kiyaye gaba ko lamba ta ɗari da talatin malaikewa ya ilisu muftarishan kuma zai zauna ne zama na iftirashi zama iftirashi shi ne zai shimfiɗa ƙafarsa ɗaina ta hankun ya zauna a kanta ta dama ba ya kafe ta jini sai ce kama sabaƙa baina sajidataini kamar yadda ya gabata a tsakanin sujada biyu a tsakanin sujada karkace ai a sujada a tsakanin sujada biyu nan an kwatanta mana wani zama zama ikuwa da ne kafai kafafo sai zo na kan dunduniyoyi sai gaba ya ce mata lakin la ya juzun ikwara kuna sai dai zama a kan dunduniyoyin da muka kwanta a nan baya halatta dan Allah muna tare wancan zaman mun ce zai iya zama a
idan ya yi sujada ta farko haka ne ya yi sujada ta farko idan ya rabu sai ya kawo kafafuwar sai zona a kan duniyoyinsa to a wannan zaman da ya kuma wannan zaman bai halatta ba mutum ya yi shi wannan zaman da Allah mana da ne Allah ya tafi malami gaba ta dari da nawa talatin da ɗaya ko wa ya ƙwaru kafahu liyuna kuma zai sanya tafin hannunsa na dama tafin hannunsa na ina ala fakhdihi akan cinyarsa ala fakhdihi akan cinyarsa kaga kuma da da fasarar fakhd ba ga shi na hadisi na biyu ba kuma ku kafa wani hadisi akwai ala bakirai ciki a kan takunan sarina na dama a kan cinyarsa ta dama wa rukbatihin yumna da kuma gwiwarsa ta dama takunansa na dama a kan cinyarsa da kuma gwiwarsa ta dama idan wani bangare na kan cinyar wani bangare kuma na kan gwiwa muna tare wa nihaya tabiru min faqihi al-ayman sanan karshen gwiwa hannunsa kuma ta dama bai fa kace gwiwa ko dan sanan ma karshen sa kuma na dama zai sanya shi ala faqihi akan cinyarsa akai na cinyarsa la yu'iduhu an bi irhari gaba ko nan la yu'iduhu to anan akwai hu la yu'idu akwai hu akwai la yu'idu an la yu'idu ba zai nisanta ne ne ba almir faqid al-ayman din hannu gabarin cinyar ba ba zai nisanta da wasu na ina zai ko akwai kenan muna tare gaba ta dari da talatin da shida aya da biyu wa ya rusu kafahu yusra kuma zai shimfiɗa tafin hannunsa na tafin hannunsa na hagu wa ya rusu كفه اليسرى ومن يشرك لدعم عن سنه على فخذه أكل جنيرسا وركبته اليسرى لكم كويورسا تهمو dama akan dama hagun akan hagun ita ma ta ga wani bangare na kan cinyar wani bangare na kan ina gwiwa muna tare yaba ta ɗari da talatin da biyu wa ya musu kamfahu lisra ala fakhidhihi wa rukbatihi lisra ta ɗari da talatin da uku sun yi kuskuren nan farko da ɗin ya ɗari da talatin da uku mai ce wa la ya juzu an ya nisa kuma bai halasta ya zauna mu'tadi mu'tamidan ala yadihi yana mai dogaro akan hannunsa a wani hali a wani zama ne yake magana zaman tahiya to wala ya juzu bai halatta an yi jinisa mu'tamidan ala yadihi ya zauna mai na dogaro yana mai dogaro akan hannunsa wa khususan al-yusra shine wa khususan al-yusra musamman ma hannun ne hawo muna tare ba dan Allah na kuma yau ya mana ana al-julus lit-tashahhud fa idza qara'ta fi rak'atin thaniya shine da yau sannan ce wa jilis mutashan biyu lakin la yajuzu iqra'u nawa uku wa yabarrafu al-yumna ala fakhidhihi fakhidhihi wa rukbatihi al-yumna nawa hudu wa yabsutu kaffahu al-yusra biyar wa la yajuzu an yajlisa mu'tamidan ala yadihi shida haka ne wa guda shida akan dole barkon yake yi
فإذا فرغت من الركعة الثانية وعلى للتشهد وهو ولا تعرف زي زونا يعني إذا ما تعتنوا كده تبيو زي زونا أكل يومي تهيئة المواجهة أكل يا زونا يا زونا زي زي ما بعدك ويجلس مفترشا زي زمان اللي في راشدين شبه الأمر سنينا نعم يزون كما سبق بين السجنتين كما يدعي كبارة تكامل سجدا لكن الدنيا زمان يشيني طبعا مرقوة زمان يمان نبي زمان يأكل شبه الأمر سنينا مدعي أي تحولكو يزون أكل تشيني أبو نبي مسيبي لو أي تشيني مكتشيني sai dai kuma ba ya halatta ya zama kowane da dubiyoyi ya zauna a kai mun ga gaba uku na hudu ya ce zai sanya tafin hannunsa na dama ala fafidihi alyumna haka ne ala fafidihi a kan cinyarsa wa rukubatihi yumna ga shi misali ga tafin kawai ya dora a kan nan sannan wani bangare na shan damuwar na kai sannan kuma sauran sun taɓa ina gwiwa idan za ka shi kuɗa hannun akan cinyarka wani bangare na ya tsinka ya tafi ya taɓa ina gwiwa ka ga duk biyu sun sa sai ya ce wani haya da bai faɗi ko kalli da guru na shan dama sun sa ne shi ne zuwa gwiwar hannun ba shi kuma zai ɗora shi a ina ala bangidihi akan cinyarsa haka yace wace aliyuna ta da ka ga gashi haka nabin yana wa kun ga yana dai sai yace wala yu'idu an ba zai nisanta wannan gurin daga cinyar ba idan ya zauna ya sai da ne haka to dora ba amma da wannan dina suke a ba ai na nisanta su da cinyar haka ne amma idan ne kuma idan ne haka ba na nisanta amma suna kan cinyar sun dawo tsakiyar kosi na amma suna kai kare nisan da su da cinyar da Allah muna ne sai ya ce mai na gaba tafin sana'akun mai yabi su kafafun yusufa ya shi da tafin sana'akun ala fahimtihi a kan cinyarsa wa hukumar jihin yusufa da kuma gwiwarsa da ina ta hau kaga ya shi faɗa shi ne shi ma mutum ya ya fi na tafiya da kawo ina gwiwa Allah ya samu na ta sai ce wala ya juzu an ya an ya jinisa mu'tabidan ala bai halatta ya zauna da mai dogaro da ta zama ba ga shi ba a zaman su da sai dai jinya kuma a ya zama da iya akwai ta zama mu ba wani na yi ba ko sai ana yi ba mutum ya zama ta yi yadda daga ya haka da hannunsa kawai kuma ba da jini da komai eh to bai halatta ya dogara da hannayensa ko hannunsa da dama ya ce ko su sa ne ne sa musamman ma da ina na hau shi ne kamar da zama eh an dawo da zakiya har idan ya haka an yi nisan da nan da ko ke ba za a fara ba gaba ne technical joking kenan typical game kenan ko typical play ake wanda wani game ake guda kenan a wani ai ba za mu kira shi sallah ko wani abu ne bai kama da sallah ko da sunan sallah amma ne zai a cikin sunan sallah eh wasa ne kawai wannan wannan wani game ake bugawa da sunan sallah Allah ya kare da ni ba zai zauna yana mai dogaro da hannunsa ba musamman ma yana na hawa a cikin sallar da ya ce kuma a cikin sallar ba ma a cikin sallar ba ba sai na da ce ana dogaro da ta bangaren ba ala musulunci suna kiwo musulun annabi ba karshe ne wajen sana eh kiwon lafiyar al'ummar sa yake zama hakan ka zama kuma mai dogaro da neman al'umma tsara ke haifar mutum eh ba ma lafiya ne ta siya wannan yau me ya ce a gurin ƙarƙashin jinsan da listawa a yana da iya abu ne kawo sai mutum a kai ne iya istira shi ke kawo bai kuma ana saboda bai kawo bai kawo kuma irin wala ya ji su bai ci bai kawo a kai tun da ya kawo kuma yana istira shi zai bi istira shi ke mafumin kalam yana nuna ba ne wancan aka yi ba wannan aka yi wanda ya wancan ba mu da dalilin hana shi idan muna da dalilin ce masa ba haka annabi ne ga wanda annabi ya shi ke da ko ranar da ya ta ko ma hana shi ba Eh, amma dai ba haka annabi ba annabi ga yadda ya yi Eh. Eh. Eh. ba ta magana ne ko a a gurin Eh. sai da fito da shi fili ya ce bi halatta a yi zama ifari ba da da ya kara wani zuwa ce bi halatta a yi ko afada ko zai zama ba ba da sai bai ci to a gurin ba a ce bi halatta ba da ya ce ka ga mutum ya yi bara mu ce masa bi halatta ba tun da ba mu da lafazin bi halatta ba amma mu ce masa ba haka annabi ne ba eh ga yadda annabi shi ke da kawai abu na annabi sallallahu alaihi wasallam wata gaba mai kuma da na ji kira sallah za mu shiga kamar sabuwar gaba tahrikul yusda'i wal nahu ilayha za mu shiga duk gama Allah ya mana jagora tahrik motsawa a tahrik shi ne mai motsawa mu da su muna ce karkadawa ko tahrikul yusda'i motsa dan yatsa motsa mai wannan nahu ilayha da kuma tuki ko kallon zuwa ga dan yatsa motsa shi da kuma kallonsa shi dan yatsa. Muna tare? Gaba ta ɗari da nawa, talatin da hudu na ta zama ko, inda mutum ya kuskura da mu. A na bayan da ya kuskura mu wannan ne. Ni ma na wa ɗari da biyar ɗin ne, da talatin da biyar. Nani? Afuwan haka ne, ɗari da talatin da ɗaya ne wai mai tasu sai ya zama na ɗari da shukina muna da ɗari da talatin da biyar mun gyara kuri ke ɗari da talatin da ɗaya ta farko tana nan ta biyu sai da ta zama da nawa da biyu da uku a gyara ta dama da uku ce ne sa jayi mala ya ce wa ya ƙabiru a sa'i'a kafin yubna kuma yana ɗauke ‘yan yatsun na tafin hannunsa na dama, kullaha gaba ɗaya su, kullaha gaba ɗaya su, wa ya kwafi da kuma yana ɗauke me a tsafi a kafin yumna, ‘yan yatsun tafin hannunsa na dama, tafin hannunsa na ina, kullaha gaba ɗaya su. ويقعد إبهامه كما ينا سنة ببن يتسا إبهام شيبي ببن يتا على إصبعه الوسطى أكل أن يتسا لتكيا الوسطى لينا لتكيا تارة ونلوك تارة يا يا لا سيدي يا دم كيسو بعدها يا دم ya damge su wani lokacin sai ya ɗauki wannan ibrahim ya zai ba da akan wani na yi yi da wakar ta take wace ce a sama a sama ba ce malumiya ko kuma zai dora ta akan ta take ya ne sai ta ba da wuri ke da sai ta ba da wuri ko sai ya bi ka kai da sama sai ya dora akan mi al-musulma wani lokacin na ba ta ɗari da talatin da shi ne ce wata watan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin kuma yakan zagaye da su zagayewa ya rawu da su rawu ba ga shi ba to ita wannan imaham manuniya da kuma almusta ta zakiyar sai ya sake da su ya yi sake da su ya yi bambancin wanda ya dora a kai wannan ba ya yi sake dan Allah muna tare cycle wani lokacin yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin fa yawar yakan dora yakan yi bayan ya dora manumiyar tana ina sai gaba ta dari ta talatin da bakwai ce wa yushiru bi isba'ihi sababati ila al-qiblati wa yushiru kuma yana yin nuni yana yin nuni ko a sallah bai ce nuni da me ake yi ita ce bigiyar riko yakan yi nuni da ita ita ba in su ɗarin sababa ɗan yatsar sama duniya ina alkibulati zuwa ga alkibula ta kalli na alkibula Allah ya samu na tare idan ya dora ta a kai ta ga ya dora ita kuma da ta kalli na alkibula kuma ramun ne ya yi ramun ita kuma ta kalli na alkibula gaba ta ɗari da talatin da takwas ya ce wa yawmi bi basarihi ilaiha wa yawmi bi basari kuma yana jefa ganinsa yana jefa ganinsa ilaiha zuwa gare ta ita ba idan ya haka yana sujada yana sadakan liman ko mai liman yake kowace liman bin salama yana sanakan liman yana rigar karanta rubutun rigar na gabansa yana sanakan gida wa yaqbi bi basarihi in ka so direct translation na ka ce kuma yana zuba wa yan yakan manuniyar ido ko ka ce yana zuba mata ne ko ka kai ya hausa ka da doma wa yaqbi bi basarihi ilayha kuma yana zuba mata ido yana kora mata ido ita ba manuniyar bayan ni kada ya tana kana kibla ba gaba ta dari da talatin da tara mana yake wa yuhaddikuha kuma yana motsa ta wa yuhaddikuha yana ne motsa ta ya duru biha yana yin addu'a da ita lokacin da yake motsa ta yana ne addu'a wacce addu'a ta take yin ko min awwalin tashahhudi ila akhirihi daga farkon tahiyar zuwa ƙarshen tahiyar. Wurin da ya fito? min awwalin tashahhudi ila akhirih daga farkon tahiyya zuwa ƙarshen tahiyya gaba ta ɗari da arba'in ya ce wa la yushiru bi isba'i yadihi al-yusra kuma baya nuni da yin ɗan yatsa ta hagu wa la yushiru baya yin nuni ba a ce ya yi da dama ba bi isba'i yadihi al-yusra da ɗan yatsa hannunsa na hagu bi'isbarin da ɗan yatsa yadihi hannunsa wani al-yusra kenan ba dama na yi abu ma na yi haka ne ya dama ce take dari da arba'in da ɗaya mara ce wa ya fa'alu haza kullahu kuma sai an rinka wannan abin da aka yi bayani a tahiya gaba ɗayansa fi kulli tashakkudi a dukkanin tahiya fi kulli yanzu yan farkon da wuce da ta ƙarshe da hana mana da ita yanzu ya muzo kan da ita na gobe nawa ya mana a ƙashin da iya ayi ta harifin isfar da wannan babu ina ya bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai mene ne na farko wa ya ƙwabi wa asadi'atan fihi yumna kullu akai ga su asabiya yadihim yumna kullaha yana damke su yayi ne kun ga sa damke sai ce wa yaqulu ibahu nada hadu wena sai ne yana sanya babban yatsan sarina ala isbari isbari yi wace al-musaga ta tsakiya ta ce ta tsakiya biyu a nan ne biyu a nan ce ya ɗauke su zai ɗora ta a kan tsakiya wani lokacin ba wani lokacin kuma ya kan yi ramu da su ne ramu da yi saiki da su dahira ga shi zai haka dan Allah kuma ya lokacin ya ɗora a kai ko kuma ya yi ramu sai bai kuma na gaba wa yashiru bi isfari ya yi asafafa ta dama ɗan yadarsa kuma manuniya sai ya rufe da ita sai ya rufe da ita zuwa ga duka ta kalla a kibla haka ne sai ne ya yi ha so an zo su yana zaune ga shi nan ya yi kan da ita ko ya dunkule ko ya yi rawun sai kuma ya jefa ganinsa ya zuwa mata mai amma a halin tsayuwa da halin kurkuku ina aka ce mutum gidan sai kalla wani su ɗaya amma a lokacin zaman yan yasa ce da yin sai an tashi ba ga yanzu an ɗauki wurin su ɗaya ta bai da kallon ta kan ina kan yin yasa sai ya ce ba mata kallon sa ko ya zuba masa ido sai ya ce wani harbi ko ha ya dinga motsa ta ya dinga motsa yar yana motsa ta yana addu'a da ita tun daga farkon tafiyar ila akhiri ya zuwa ƙarshen tafiya sai kenan ba da baya kuma ta hagu ma ya bi ya dinga nuni da ta hagu ya haɗa ya zo biyu ba da kankana sala da yara ai kana gani eh sai ka tafi da yaran ka masallaci ka gani idan ya haɗa ne ka kai sai ya haka ka ga wani da ya wani da nuni ka koyo shi ba zai yi ba tun da kai da ne kake eh to ba a yi haka sai yana aikata hakan gaba daya a tahiyar farko da kuma ta ƙarshen dukkan Allah ya kyauta yanzu abin da ya rage wannan siga tahiyya shi ne sha na wani karatu na gaba in sha Allah za mu tashi a siratu tashahhudi wa du'a ba'da sigarin tahiyya da kuma addu'a bayan tahiyya wa alaikum assalam Na'am. Eh. Ya zo ƙarshen eh zuwa ƙarshen ta yi ƙarfi zuwa ƙarshen ta yi ya karbi na wani mazani ko ba ne musu da yau na yi da a na wannan asalin na ku ne ku sai ku ce abu ne eh in kuma da wanda yake da dadi ko yanzu sai ku hutar da ku ina jin ka haka nan ya san wanne kake yi eh ko ban da wani ban sani ba shi ya ce yana mun ba da su ban sani ba na su ya ga kamar kori eh abin da dai kuma da bai kwatanta mana ko kuma wasu wannan bayanin ba lokacin da dai kwatanta mana sallah kawai ne ta mai a rani abin da yasa nace ban sani ba yawanci kuma sun dora mu akan yi abin da muka amsa mun gai shi ne a eh na amma shi haka ka shi kuma ba san wannan na shi ba yake kora idan an da ya kama kore shi da ba an bai can kuwa da gaskiya ni da gaskiya ita ce in ba ka san ilimi ba ba ka more ba sanar da Allah ya rusa da kai kuma sai ka lokaci kunya ba san kuma bai ci gaba ba ya karatun ba eh ai da zana ba ce an ce sabon hadi ya ce kuma abun ilimi ne ka ga da mutum ya zo kai sai ya ya zo ya warware kenan ko kuma ya ya so ina wanda akan wannan wani wa'azi na mala'ikun da yi hmm.
yake bayani akan kananan yatsa Eh.
har ma sahabbai sun kasance a junan suna junan sosai akan cewa a lura da kananan yatsan nan alwala saboda kamar kana bugawa shi kan zuwa ne kaɗi eh haka kar a yi wasa da kananan kar ayi wasa da ake ake da gaske ko eh kar ayi wasa da shi sai yanzu magana da yake an ce haka ne an ce haka ne yatsa ya yi bayani akan kananan yatsa ne eh wa alaikum assalam na'am na'am an zo yi na'am Allah ya kai mu da rasu eh dan ba zan iya tuna ba amma ya ya in an zo yi na ga sauran bai ba haka ne ana ba
Karkashin maganan da malam ya ba, eh, ina ganin ya dace malam. idan an gama karatu in zai yi misali a yi da musulmi ɗin sallar tun daga farko ina tafiri da tasiri a yi kuma sai mai bidiyo Allah saboda wasu da koda wanda suke wanda ba su halarci wannan karatun ba da suna gefe su amfana a yi da musulmi da ranar yana ga yana da kyau a faru da sauran da za a aikata kuma a wadanda haka ne Allah ya dama da zuwa ƙarshe ni ka dama ta wurin da iya kamar yadda za ka kalma a sai a samu ne wadanda za mu kuɗe ne muna ne gaba a gaba da ne sai sai a tuno Allah ya kai mu karshen da ta a yi ya rage shari ne da kyau Allah ce limamin Allah na ɗaukaki sarki ya jarfe shi da hatsari ko ba shi da lafiya gida ko asibiti yanzu gida ko asibiti yana gida an samu kare ya ubangiji ta Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ya taɓa kafa Amin.